أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله يومنا جمعة شا بيو وتر رمضان هجرة دبو ديا دري حدود أربعين دبيل wanda ya daidai da 22 ga watan uku miladiya 2024 da za mu ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma na maulamu shekul islam wa sa'adatul ana muhallaji ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anhu mai suna fi da tafsir yau inda za mu yi zama halaka ta 74 in Allah ya so ba manta ba muna cikin suratul an'am za mu tashi daga inda ba kwana bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الله تبارك وتعالى يتي وأنذر به بالقرآن كأي غرغدي دشي القرآن الذين يخافون أن يحشروا سوى ذا أما غرغدي سوني وأن دسكيجين سوران آه za a taro su ila rabbihim zuwa ubangijin su laysa lahum min dunihi ay ghayrihi waliyun yansuruhum wala shafi wanda a wannan ranar ba su da wani kuma bayan shi wanda ba shi ba wani majibincin lamari wanda zai taimakan su wala shafi'un ko ko wani mai ceto ya ce shafa lahum wanda zai ceto gare su a yi ga musu gargadi la'allahum yattaquna ko sun ji tsoron Allah bi iqla'ihim amma hum fihi da tumbuke wasu da barin abin da suke a cikin shi wanda suke aikata wanda suke mara kyau mara kyau wala tadrij allazina
ولا تدرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
ولا تدرج الذين يدعون ربهم بالغشدات والعشي يرين وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تدرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يرين وجهه karka kori waɗanda suke bautawa Allah da sahe da yamma suna nihin zatin Allah sababu nuzula hazil aya dalilin sauka wannan ayan anna kubara al mushrikin cewa manya manya na mushrik manya na mushrikai a tawul majlisa a tawul majlisin nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo mazaunin annabi sai da amince Allah ya tabbata gare shi fa wajadu sallallahu alaihi wasallam jalisan ma ammar wa bilal wa suhayb wa salman al farisi sai suka same shi tsira da mutu Allah tabbata gare shi yana zamane tare da Ammar da Bilal da Suhaib da Salman al-Farisi radiyallahu anhu fuqara wal muslimin su kuwa nan su tuna talakawa musulmi ahlus sufa ma'abuta wanda ake musu ahlus sufa wanda su wurin kwana ba su da sai wannan ruhun ta masallaci fa khatabu fa khatabu annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana su wannan kafiran suka ce amma tastahi an tujalisa haula shin ba ka jin kumya yanzu kake zama da wa'ancin talakawan utrudum abin da za a yanzu kawai ka kore su in ahbabta an nu'mina bika wa nujalisaka in kana so mu ba da gaskiya da kai mu zauna da kai ka kore su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ana bi baridil mu'minin manzo Allah tsaya da mutum Allah tabbata gare shi ce ni ba mai kore mu'mine bane ba qalu idan ittakhidhu lana majlisaini majlisan tujalisu fihi al-fuqara wa idza ji'naka tu'ziluna anahnu fi majlisin wahdana hatta nazaba thumma tujalisu min shita suka ce to in haka ne kenan yanzu ne za a karki wani masabki mazamni wanda za ka rika zama da talakawa a cikin shi kuma sannan mu in mun zo sai ka kaurace a ka kaurace mu a cikin wani mazamni wanda mu kadai ne sai ka zama tare da mu har sai mun tahi in mun tahi in kasuwan kana so zai koma ka zama da talakawa kala umar kala umar ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya lata wata gare shi sai ce manzo Allah ya da mutu Allah sabata gare shi innahu yaqbilu minhum hadha liyanzura hal ya tadu amla amla sai sai na umar ya bai manzo Allah sallallahu shawara ce to karbi wannan daga gare su magani a diba a gani wai a sura ra'aji ko sun ba da gaskiya ko ba za su ba da gaskiya ba fa arada nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqbala minhum zalika sai ba annabi tsira da mutane sabata gare shi ya so ya karbi wannan shawarar a da gare shi ragabatan fi hidayatihim saboda kwadayi na shirye su ko sun shiru fa qalu mur man yaktubu lana kitaban man yaktubu laka kitaban bi zalika sai suka ce to ka sa wanda zai rubuta ma littafi da wannan a rubuta wannan ya kasance a rubuce ki fa da aliyan sai kira sai na ali wa arada an yaktuba sai na ali so ya rubuta ko kuma zara sai so ya rubuta wannan abu fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wanda take cewa wala tazrudul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha karka kori wanda suke bautawa Allah da sa yadda yamma kawai dan zatin Allah suna nihin zatin Allah da bautar da suke la shay'an min aghradi min a'radi dunya ba wai dan neman wani uruda ba wani haja wani abubuwa na duniya ba wa humul fuqara sune talakawa wa kana al mushrikuna ta'anu fihim mushrikai sun kasance sun yi suka a cikin su wa talabu an yatradahum li jalisu sun nema manzo Allah sallam ya kore su dan su ya zama tare da su faqala umar a'taziru ilayka ya rasulullah sai sai na umar yace ina kai hamzari na gare ka ya maki Allah da annahu saboda mi sai na umar yake neman yake kai hamzari yace da annahu ashara ila qabuli hadha ra'yi saboda yayi nuni ya ba da shawara ta a karbi wannan ra'ayin wa hadha nun alayhi salatu wassalam lamma amaruhu bi tarji bi tarji du'afa al-mu'minin قال ما انا بضارج المؤمنين Muhammad Shaidu Islam Allah ta yace wannan ga ma kisa ta Annabi Nu sira da mutala sabata gare shi shi ma lokacin da kafiran shi wajen shi na zamani suka umarce shi da ya kori masu rauni daga cikin mu'minai qala ce musu yi ma ana bi taridil mu'minin ni ba mai kora mu'minai bane ba wa rasul sallallahu alaihi wasallam a awwalan ai annabi sira da mutala sabata gare shi da farko da suka nema ya kori mu'minai ya amsa musu yace ni ba mai kora mu'minai bane ba ولكن لسعة رحمته لما طلبوا منه أن يجعل لهم مجلسين رغبة في إسلامهم ما لإلى ذرائه sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yalwar rahamarsa da suka nema ya sanya musu mazamni guda biyu to saboda kwadayi na musulmicin su sai karkata zuwa wannan ra'ayin hatta na Allah tabaraka ta'ala har sai da Allah tabaraka ta'ala ya hana shi daga karban wannan ra'ayin nasu وهذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف آه خالف أو أنه غير معصوم لقوله في آخر الآية فتطردهم فتكون من الظالمين wannan baya nuni cewa annabi tsira da mutum Allah ta bata gare shi ya saba au annahu ghairu masumi ko ko cewa shi ba masumi bane ba wai kamar yana lahi kenan shi wanda ke masumi shine baya lahi to ba wannan ba yana nuni ba yana nuni cewa annabi tsira yana lahi bane ba da kauli fi akhir aya saboda abin da ke zuwa fadar Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshen aya da yake cewa fata duru da hum fatakuna min zalimin sai ka kore su sai ka kasance daga cikin azzalimai da annahu ma azama ala tardihim domin shi bai niyan koran su ba inna ma azama ala mudarati haula'i abin da ya niya shine yayi mudarati da wa'antan shi mudarati sabanin mudahana shine kama ba da wani abu naka na duniya ka yarda kama rasa wani abu naka na duniya saboda a kwaɗayin lahiran ka ta tsira sabanin mudahana ita sai ka ba da wani abinka na lahira saboda duniyan ka ta tsira to ita mudarati shi ko abu ne mai kyau a wa huwa yaqulu manzala sai yana cewa buistu mudariyan fadaru ni ma aiko ni mai yi wa mutane mudarati kuma ku yi mudarati mudarati yanda za ka yi har ma in wani abinka na duniya zai iya shiga ba komi in dai mutum zai zai bi Allah to kai mai wannan eh ka bi ka yi bi da mutum yanda za ka yi za ka yi kamar yanda yake so in dai dan abin ya karshe ya kasance mutum ya bi Allah a laraba suna cewa darihim fi darihim wa ardihim fi ardihim darin nasu fi darihim in ka zo gidan mutane to ka musu mudarati wa ardihim fi ardihim in ka zo kasan mutane su ma ka nemi ka yarda da su kai abin da za su yarda da kai falamma nazalat al-ayatu da wannan aya ta sauka tare da nabi sallallahu alaihi wasallam al-mushrikina sai manzo sallallahu ya kori annabi mushrikan wa sammama ala mujalasil fuqara ya dauki niyya da azama ta ci gaba da zama da waɗannan talakawa ma alayka min hisabihim Allah tabaraka ta'ala ki ta babu wani hisabin su da yake akan ka hum qalu haula ilaysu bi sadiqina fi islami innahum fuqara ya'ishuna bi mujawaratika faqat su wannan mushrikan da suka zo wai wai hawa kuci suke suka ce wayancan talakawan ba hoye ba hoye masu gaskiya bane cikin musulunci su kawai sun zo ne dan saboda su samu su rika rayuwa da makwabtaka da kai in suna tare da kai sun ci sun sha faka suka saboda wannan ne suke tare da kai ba wai su masu gaskiya bane ba ma alayka min sabin min shay'in wa ma min sabika alayhi min shay'in babu wani hisabin su da yake akan ka kun babu wani hisabin ka da yake akan su a fata durudahum da zai sanya ka kore su fata kuna min zalimin har sai ka kasance daga cikin azalimai in fa'alta zalika in ka aikata wannan annasu ala aqsamin mutane suna afsa kaso kaso ne a abna'ud duniya yuriduna duniya faqat akwai 'yan duniya wanda su duniya kawai suke so duniya kawai man kana yuridu hasal akhirati nazir lahu fi harsihi wa man kana yuridu hasal dunya nuti minha wa ma lahu fi dakati min khamin nasib Allah tabaraka wa ta'ala ya hudi a cikin wata aya duk wanda shi yake nihi da aikin shi yana nihin lahira to wannan nazir lahu fi harsihi za mu ƙara mai za mu lillinka abin da yi daga abin da kai daga linki goma zuwa ɗari bakwai har zuwa ma ba adadi ina lada in kai abu ɗaya za a lullun kama wa mun kana yanzu hasar duniya nuti mina duko wanda yake shi yake ni da aikin da yake duniya ce yake ni wannan nuti mina za mu bashi daga duniyan nan ba zan tallinkawa abin da kaso za a baka in aikin laifi kai za a rusa ma laifin shi kadai wa ma lahu fil akhirati min nasib amma wanda shi duniya kawai ke so za a bashi duniyan a lahira bai da wani rabo wa abna'ul akhirati yuridun al'akhira akwai kuma ‘yan lahira wanda su lahira suke so wa man arada lahirata wasu ala sa ya ho mumin fa'ula aika kana sa yi mashkura duk wanda yake nihin lahira ya yi aiki nata ya mutu aiki lahiran sa'a laha sa'a ha wa huwa muminu yana mai ba da gaskiya ko mumini ne to fa'ula aika kana sa yi mashkura to waɗancananka aikinsu ya kasance abin sakawa Allah zai saka musu wa ahlullahi yuriduna wajhallahi tabaraka ta'ala su ko ahlullahi mutanen Allah su suna nihin zatin Allah ne tabaraka ta'ala kawai wala tadrud allazina yad'una rabbahum bil ghalati wala shi yurina wajha shi ne wurin ake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka kori waɗanda suke bautawa Allah da saye da yamma suna nihin zatin Allah la yuriduna dunyan wala ukhra su ba duniya ce ke gaban su ba ba lahira ba al-khawasu إذ تذبهم الحق من يد الدنيا فخصهم بالآخرة keɓantattun mutane su ne wanda Allah ya fuzgo su daga hannun duniya sai ya keɓance su da lahira wa amma khawasul khawasi amma su keɓantattun keɓantattu fasalabahum ad-dunya wal akhirah wa ikhtasahum li mushahadati wajhihi al-karim sai Allah ya tube musu ya tube musu duniya da lahira ba ita ke zuciya su ba ya kebantar da su da ganin zatinsa mai girma kawai su Allah suke gani Allah suka sa gaba cikin komai ko ma'alul lahi waɗannan su ne ake cewa ma'alul lahi mutanen Allah na'am wa kazalika fatan
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين
كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا ابتلينا هكذا مكجربي بعضهم ببعض ساشا سول ساشي إن الله تبارك وتعالى باين بين الحظوظ الله تبارك وتعالى يا بمبن تسكاني ربو na mutane wato rabo-rabo na mutane jami ne na haz rabo kenan faj'ala sharifan wa wadi'an sai Allah ya sanya wani mai daraja wani kuma makaskanci wa ganiyan wa faqiran wani kuma mawadaci wani kuma matalauci fitnatan a fattana biha ba'dahum bi ba'd kawai jarrabawa ce Allah ya jarrabi shasan su da sashi asharif wal gani إذا شكر الله تبارك وتعالى وتواضع للفقير والوديع shi mawadaci wato mai daraja da mawadaci in suka gode wa Allah tabaraka wataala suka kaskantar da kansu kuma ga matalauci da wanda kiko makaskancin mutum kana zalika shukran minhuma to wannan ya kasance godiya ce da gare su wai za ta kabbara in ko suka girman kai wa harama haqqal miskini suka haramta suka hana ba da haƙƙi na miskini faqad batara ni'matallahi to wannan sun butulce man ni'mar ni'mar Allah wal wadi'u wal faqiru shi ko mutum wanda yake makaskanci da matalauci idza hasada in suka yi hasada suka kalli mawadata da masu daraja suka musu hasada fama shakara to su ma su gode ma Allah ba wa in sabara wa in sabara faqar shakara ni'matallahi tabaraka ta'ala in kuma suka yi hakuri to sun gode wa ni'imar Allah tabaraka ta'ala annasu ghaniyun shakirun aw faqirun sabirun mutane ko dai ka samu mutum mawadaci mai godiya ko ko matalauci mai hakuri a wannan sune sune masu rabo a ganiyun shakirun aw faqirun sabirun ko dai mawadaci ne mai godiya ko ko matalauci ne mai hakuri ikhtalafu fi ayyuhuma afdal mutane sun maluma sun sun sabani cikin su wai cikin wannan wanne ne yayi ila al-ghani shakir wani kauli aka ce ai mawadaci ne godiya yayi wakila al-faqir sabir wani kauli aka ce a'a matalauci wanda ke hakuri yayi lianna rasul sallallahu alaihi wasallam ursila ilayhi ko nam arsala ilayhi al-fuqara min al-muslimin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba talaka na musulmi sun aiko zuwa gare shi suka ce zahaba ikhwanuna al-aghniya bi jami'il khairati Allah suka ce ƴan uwanmu mawadata sun tayi da duk baki ɗaya alhirai sun bar mu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yahujjuna kama nahujju wa yujahiduna kama nujahidu wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim wa ya'tiquna ar-riqaba wa nanu laysa indana shay'un suka ce ya maki Allah mawadatan nan suna sallah kamar yadda muke sallah suna yin azumi kamar yadda muke azumi suna yin haji kamar yadda muke haji suna jihadi kamar yadda muke jihadi suna yin sadaka kamar suna yin sadaka kuma da mafificiyar dukiyar da wai abin da ya saura na daga dukiyoyinsu suna yantar da wuyaye suna yantar da bayi mu ko ba mu da komai daga cikin wannan ba abin da muke yi a cikin wannan qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai ma ake Allah tsira da musu Allah tabbata gare shi yace musu abshiru ku yi farin ciki ku yi bishara fa inna lillahi manzilatan fil janna Allah yana da wani matsayi a aljanna ma yasukunu fiha illa nabiyyun faqirun aw shahidun faqirun aw mu'minun faqirun wannan darajar a aljanna ba wanda zai zai hau wannan darajar sai annabi wanda ya kasance talaka ko ko shahidi wanda ya shahada shi ma talaka ko ko mumini wanda yake fakiri talaka wa innal fuqara yadkhuluna aljannata qabla al-aghniya bi 500 amin kuma talakawa za su shiga aljanna gabanin mawadata da shekara 500 nisfu yawmin min ayyam al-akhirah shine rabin yini daga cikin yini na lahira wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun mimma ta'udun shi lisahin yini a wurin Allah kamar shekara dubu ne yini daya a wurin Allah kamar shekara dubu ne da irin wanda muke lissafi to su da rabin yini talaka sai sun yi rabin yini a aljanna sannan a masu kuɗi wanda masu shiga aljanna za su zuwa shi ko rabin yinin a wurin Allah shine a wato irin ya rabin yin wurin Allah shine shekara 500 wa qulu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakanta musu zikiri yace ku ce ku rika cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar man qala hadha minkum wanda ya faɗi wannan daga cikin ku in tasaddaqa adun misla jabal uhudin zahaban ma la bi ajrihi in mutum yayi sadaka da kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya in ya doka a ce yana zinariya kwatankwacin girman dutsen uhudu yayi sadaka da ita to ba zai kai ladan ku ba ba zai kamo ladanku ba fa farihu talakawan nan sai suka yi farin ciki wa zahabu suka tayi wa saru yadhkuruna hadha suka tayi sai ta wannan zikirin wa gada wa gada rajabu ila ilaihi gobe da tayi sai suka dawo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam al-aghniya ulama balagahum ma laqanta lana zakaruhu ma'ana suka ce mawadatan nan wa da labari ya kai musu na abin da kan lakanta mana su ma sun waye gare suna ambatan suna wannan zikirin tare da mu ala zalika fadlullahi yutihi man yasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ita ce farala ta Allah ita ko alfaral Allah yana bayar da ita ga wanda ya so wannan abin da ke a zahiri abin da ke bayyana sai a ce a to kenan su abin da Allah ya ba wannan masu kudin farala ce ta Allah amma malama diya akwai wanda malama suka nuna fahimta suka ce wannan ana nihin lakanta musun da aka yi wata farala ce ta musamman dalilin lakanta wanda aka musu wanda ba a lakanta ma ba lakanta ne aka yi ba yaji yana yi ba zai kai wa'annan wanda aka lakanta musu ba saboda wannan farala ce ta farala ce ta musamman wannan Allah ya baka kai kai iri da kai amma ina wancan wanda aka lakanta mai kai da ba a lakanta mu ba sai ka kamo nashi ba haka na'am liyaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim binna a liyaqulu ashrafa wal agniya munkirina dan su wanda suke masu darajar da mawadata za su rika fada suna masu musu suna cewa haulai manallahu alaihim baina shin wa'ancan yanzu wa'ancan Allah ya musu baiwa ne a tsakankanin mu Allah ya musu baiwa ne bil bil hidayati da shari'a yanzu wa'ancan kin su shiriyu law kana ma law kana ma hum alaihi hudan ma sabquna ilai da dai abin da suke akan shari'a ne da ba su rige mu zuwa gare shi ba qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce alaisallahu bi alam bi shakiri shin Allah bai zamo shine mafi sani ba da wannan masu godiya bi shakirin lahu da wanda suke masu godiya gare shi fayadihim sai ya shiryar da su bala haka ne Allah shine mafi sani su waye masu gode mai wanda suke cancantan kuma ya shirye su wai za ja kan lazina
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من أمن منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا إن وأن سكي بعد gaskiya da ayoyinmu suka zo maka faqul salamun alaikum kace musu amincin Allah ya tabbata a gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahmata ai kada ubangijinku ya hukunta rama akan kansa inna Allah tabaraka taala bashar hazihi al-ummata bi annahu kataba ala nafsihi rahma Allah tabaraka taala yayi wa wannan al'umman bishara da cewa ya wajabta ya hukunta rahama akan kansa yaqulu rahmati sabaqat ghadabi Allah tabaraka taala yana cewa rahmata ta rige hushina rahmata ta rige azabata annahu man amila minkum su'an bi jahalati cewa shi lamarin da sha'anin duk wanda ya aikata wani mummunan aiki akan jahilci irtakaba ma'asiyatan bi jahala mutum ya aikata wani sabon Allah akan jahilci aljahalatu jahalatani nan jahala jahilci irin jahilci guda biyu ne jahalatu dalalatin ka jahalatul kufari akwai jahilci na bata kamar jahilci na kafirai وجهالة جهولية جهالة الخواص akwai kuma jahilci na jahil na, na jahilin wato abin da yake dangance da rashin sani ne kawai wannan shine jahala jahilci irin na keɓantattun mutane aljahalu jahala ne ma'ana jahilci jahilci guda biyu ne jahalun billahi wa huquqi uluhiyyatihi almujibu khulud sahibi fi nar akwai jahilci rashin sanin Allah kawai kai ba ruwanka da Allah wa huququl uluhiyyati da kuma mutum bai kasance shi ba ruwan shi da haƙoƙi na ubangizantakan Allah ba ruwan shi da haƙoƙin Allah ne bi Allah ya kadaita Allah da bauta ba ruwan shi da wannan to wannan jarizin shine ke dawwaman mai wajabta dawwaman ma'abucin shi a huta wannan ma'abucin shi in shiga wuta baya huta wal jahalu allazi huwa ainul ma'rifa akwai kuma rashin sani wanda shine ainihin sanin Allah ma shi huwa ainul ma'rifati billah shine ainihin sanin Allah huwa al-jahlu bi kunhi zati min haythu ma hiya hiya al-mujibu li khulud sahibi fil janna wannan jahilci ne wannan kuma shi shine ainihin sanin Allah shine rashin sani na haƙiƙanin zatin Allah ta inda zatin yake yake ma'ana yanda haƙiƙanin zati ka ce kai ka san hakikanin zati yanda yake ka kiyaye shi da sani a rishin wannan shine sanin rishin sanin wannan to shine sanin shine sanin Allah in baka sani ba to wannan shi lokacin nan mutum ya sani amma wanda yake nuna ta ya ya sani ya ga ya kiyaye Allah da sani a to anan shi ke cikin dawa Allah ya huta kana wa hamala wa hamala al insan innahu kana zaluman jahula sai ya nuni zuwa wannan amanan da aka yi ta yawo da ita دوره وتي إنا أرنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا منها أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة نند أكا أكا تنكار دوا سوديتا da ƙasai da sammai duk suka kasa doka sai fa'amal hal insan sai mutum ya doke ta innahu kana zaluman jahula shi ya kasance mai yawan zalumar ta kashi ne mai yawan rashin sani ne to irin wannan rashin sani ne da wannan mutumin ba kowane mutum bane ba aka ce hawa hamal al insan a ba kowane mutum bane ba me yasa aka mai arif da lam al insan to al insan kamil kenan wanda ya cika wanda zaka samu shine kamil asari fa idan man amila minkum su'an bi jahalatin duk wanda kenan duk wanda ya aikata wani aiki na wato mummuna akan rashin sani summa taba raja'a sannan ya koyo tuba ya koma min ba'dihi ba da amalihi ba to bayan bayan sa bayan ya aikata shi wa aslaha amalahu ya gyara aikin shi fa innahu cewa shi Allah ghafurul lahu mai yawan gafara ne gare shi rahimun mai yawan jinkai ne gare shi wa idza ja'aka allazina yu'minu bi ayatina faqul salamun alaikum in wa'anda suke ba da gaskiya da ayoyin mu suka zo muka kace musu aminci Allah ya tabbata a gare ku hadha salamu huwa tahiyatu bainal muslimin wannan aminci shine gaisuwa tsakanin musulmi fima bainahum a cikin wato a tsakanin su fi duniya a gidan duniya wa bi yusallimu alaihim malaku idza dakhalu janna da irin wannan gaisuwan ne malaika zai musu gaisuwa in sun shiga aljanna yace salamun alaikum tubtu fadkhulu khalidin abincin Allah ya tabbata a gare ku ku ya wato dibtun ku dadada a hatta yusallimu alaihim rabb har sai ubangiji ya musu sallama ya musu gaisuwa salamun ƙaula min rabbir rahim aminci ya tabbata wannan faɗa ce daga ubangiji mai jin kai kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin ku ya hukunta rahma akan kansa awwalu ma awjada Allah tabaraka wa ta'ala alqalam farkon abin da Allah ya samar da shi shine alqalami alqalamin kudrati alqalami na kudura fa qala sai yace mashi uktub ya rubutu da zakar kalamu sai alqalami ya magana yace ma za ku ni zan rubuta qala uktub ma kana wa ma huwa kainu ila yawmil qiyamah ka rubuta abin da ya kasance da abin da zai kasance har zuwa sai an tashi kiyama fasara yaktubu sai karkalin ya zamo yana ta rubutawa uktub ka rubuta nuhun alayhi salatu wassalamu inni sa'ursiluhu ila qaumihi faman amana bihi adkhaltuhu aljannata wa man kafara bihi adkhaltuhu an-nar rubuta nuhu alayhi salatu wassalam ni zan aika shi zan aika shi zuwa wajen mutanen shi duk wanda ya bada gaskiya da shi zai shiga da shi aljanna wanda ya kafirta da shi kuma zan shigar da shi wuta uktub ibrahim kazalika ka rubuta ibrahim annabi ibrahim shi ma haka nan uktub Musa kazalika ka rubuta Musa shi ma haka nan Isa kazalika annabi Isa shi ma haka nan uktub Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rubuta annabi Muhammad sai ya da mutane sabata gare shi fa kataba Muhammadan sai rubuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala arsilhu ila ummatihi sai ana shafta da ake naka ce mai zan aika shi zuwa al'ummarsa faman amana bi adkhaltu aljanna duk wanda ya bada gaskiya da shi zai shigar da shi aljanna wa man kafara bi wanda kuwa kafirce da shi da tsakal jalilu nan Allah mai girma sai ya magana yace ta'addab ya kalam yi ladabi ya kai alkalami hadal habib wannan ho shine masoyina farta adal qalamu farta ada alkalamu hatta shakka nan alkalami sai kama karkarwa har sai da ya tsage fasara la yuktabu illa idza shukka sai kasance yanzu har yau alkalami ba a rubuta da shi sai sai an tsaga shi fa qala maza aktubu sai alkalami ya ce to me zan rubuta qala uktub ummatun ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatun muznibatun wa ana rabbun ghafurun wa rahmati sabaqat ghadabi sabaqat fihim ghadabi ka rubuta al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mai zunubi ni ko ubangiji ne mai yawan gafara kuma rahamata ta rigai hushi na ta rigai azaba ta a cikin su alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah haza ma'ana kataba ala nafsi rahma wannan shine ma'anar Allah ya hukunta rama akan kansa wa kazalika nufaddil wa nufasilu
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا تبيع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن لكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وكذلك نفصل الآيات هكذا muke bayyana muke rarrabe ayoyi nubayyinul ayati muke bayyana ayoyi alqur'ani ma'ana alqur'ani li yuzhir alhaqu li yazhar alhaqu fa yu'mal bi dan saboda gaskiya ta bayyana ayi aiki da ita wali tastabina a kuma dan ka bayyana tuzhira sabilal mujrimin ka bayyana tafarki na mujrimai ma masu aikata manyan laihika ko kafirai tariqul mujrimina akwai kira da tita litastabina sabilu kuma ga masu hafiz zasu yana sabilu ne litastabina sabilu kenan dan tafarkin mujriman ta bayyana in ko litastabina sabila ne dan ka bayyana tafarkin mujrimai a fa tushtanaba in ka bayyana ta ko ko in ta bayyana fa tushtanaba sai a kaurace mata ita hanyar wato ta wanda suke masu mujrimai kafirai ko masu aiki aikata laifi قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل كفر مسو إني نهيت للي ني أن هنيني أن أعبد الذين تدعون من دون الله إرك بوتاوا تعبدون كنن إرك بوتاوا وأن كوكي بوتاوا كوما باين الله قل لا أتبع أهواءكم قل فدا مسو kace ni ba na bin son zuciyanku fi ibadata ya a cikin bautanta goma kan wancan da kuke bauta ma qaddalatu izan in na aikata haka kenan ni na bata a in ittabatuwa in na bita in na biyu annan gumakan wannan wannan wannan son zuciyar naku da ake la attabi'a hawaakum to in in ittabatuwa in har na bi son zuciyar naku kenan na bata kenan wa ma ana miyal mutadina ni ko ban zama daga cikin waɗanda suke shiryayyu ba qul inni ala bayyinati min rabbi wani ka faɗa musu inni lalle ni ina kan ba wato bayanin abin da ke wanda ke bayani bayyananne a min rabi daga ubangiji na wa kazzabtum bi ku ko kun ƙaryatar da shi wa gar kazzabtum bi haƙiƙa ku ko kun ƙaryatar da shi bi rabbi haisu asharaktum kun ƙaryatar da ubangiji na ta inda kuka haɗa bautan shi da wani abu ma indi ma tastajiruna bi ni ban da abin da kuke gaggawa din zo muku da shi saluhu an an yunzila azaba ajilan sun roke sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sauka musu da azaba da gaggawa ajaba sai ba su amsa ma inni ma tastajiruna bi ni ban da abin da kuke gaggawa da shi min azabi na daga azaba in hukumu fi zalika hukumci bai zama ba a cikin wannan wagairi da waninsa illa lillahi fate sai yana ga Allah ya qussul haqa ay yaqulul haqa Allah yana fadin gaskiya wa huwa khairul fasilina kuma shine fiyayyen mai rarrabe lamarin alhakimina shine fiyayyen masu hukunci qul ka fadi lahum gare su law anna indi ma tasajiruna bihi da dai ina da abin da kuke gaggawa da shi laƙudi al'amuru da lamarin ya ƙare bai ni wa bai na kun tsakanin da kun tsakanin da ku bi an wa ajilahu lakum wa astarih inda abin na hannu na ke da ai shine da cewa ta yaya wannan lamarin zai abin zai ƙare da za da sai in bi an ajilahu da cewa ni sai in gaggawa da shi gare ku azaba da ku da sai in sauka da ita kawai wa astarihu ni in huta walakinahu inda Allah sai dai abin da kuke tambayan nan yana a hannun Allah ne wallahu a'lam bizalimina Allah shine mafi sani da azzalimai shi yayi sanin su mata yuqibu shi san wani lokaci ne zai musu azaba na'am wa inda hu fatin
wa indahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
وإنه فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين wanda wafatin na gaibi a mabudan gaibi kaza inuhu su ne taskokinsa a turkul musila ila ilmi koko ana ne hanyoyi wanda suke sadarwa zuwa sanin gaibin duka inda hu sun tabbata a wajensa la ya alamuwa illa hu ba wanda ya san su sai shi la ya alamu gaiba illa Allah tabaraka ta'ala ba wanda ya san gaibu sai Allah tabaraka ta'ala wa hiya al-khamsatu wannan mabudan gaibin su ne guda biyar kin nan allati fi qauli ta'ala inna allaha indahu ilmu sa'a wanda suke ce a cikin fada Allah da yake cewa sanin dai Allah sanin ran tashi kiyama yana wurin yana wurin sa al'aya har zuwa ƙarshen aya wanda fatul to za mu tukanta daga bade zakara fi hadhihi ayata ya ambata a cikin wannan aya anna mafatihu anna mafatiha na gaibi cewa mabudan gaibi la ya'lamu illa huwa ba wanda ya san su sai shi wa mafatihu na gaibi fassara al-hadith hadisi ya fasa ita ko wannan mabudan gaibin hadisi ya fassara ta bi ayatul luqman da ayatul luqman wato wato ta suratul luqman kenan wanda take cewa inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tajri nafsun ma za ta kasu gada wa ma tajri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimul khabir wannan aya kenan wanda take cewa wato a san da Allah indahu ilmu sa'a ilimi sani na yaushe ne tashin kiyama yana a wurinsa wa yunuzil la gaisa shi ke saukar da ruwa shi ya san yaushe zai zai saukar da shi yaya zai saukar da shi wa ya alamu ma fil aram shi yasa abin da ke cikin ma'aihuwan nai ma'aihuwa da yawa wa ma tadri nafsun ma za ta taksibu gada ba ran da ta san me za ta aikata gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu babu ita ma wata rai bata san ba bi ayi ardin tamut a wata ƙasa ce za ta mutu وقد رأينا كثيرا من الأولياء والصالحين shawar islam da ta yake cewa hakika mun ga yawa daga cikin waliyai da bayan Allah na gari yukhbiruna an hadhihi al-ashya suna ba da labari akan wannan abubuwan qabla wuqu'iha tun gabanin sa abu fa yati sirqu ma akhbaru bihi sai gaskiya abin da suka ba labari da shi sai ya zo kuma a kamar da suka bari wa hadha la yunafi la ya'lamu illa hu wannan baya kore fada Allah da yake cewa ba wanda ya santa wannan sai shi li'anna hadha min ilmin Allah tabaraka ta'ala domin su ma abin da suka faɗi ne yana da cikin ilimin Allah tabaraka ta'ala al-ghaibu allazi la ya'lamu illa Allah ghaibun wahidun huwa ya musati faqat ghaibin da ba wanda ya san shi sai Allah gaibi guda ɗaya ne shine tashin kiyama kawai wa amma yanzu al-ghaisa wa ya'lamu ma fil arami wa ma tadri nafsun ma taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut amma wannan cewa yana shi ke sarkar da ruwa shi ya san abin da ke akwai cikin mahaifin ne kuma wata rai bata san ba me za ta yi gobe kuma wata rai bata san ba a ina za ta mutu kullu haza alimahu kullu haza alimahu kullu haza ilmuhu inda ba'di ibadillahi tabaraka ta'ala duka wannan sanin shi yana wajen yana wajen wa'ansu sashen bayan Allah tabaraka ta'ala bi ilmin lahi da sanin Allah wato Allah ya ilmantar da su ya sanar da su ya gudu shaka mata ya Allah ta'anu innahu idza mata wa dufina wa istukhrija wasila an hadhihi al-khamsa al-akhbar biha maulam shawtu ya Allah ta'anu yace shi in ya rasu aka binne shi aka fito da shi aka tambaye shi daga wa'annan wa'annan su biyar kin yace da ya ba da labarin da ya ba labarin su kamar a ce mutum ne wai ko kwana kake a ce wannan yanda batun ya lakanci abu a ce wani ko kwana yake kada da shi ya tashi zai baka labari to shi ba ma kwana ba yace a sanya shi kabari a a binne shi ya rasu ba wani san kwana ba ya rasu a binne shi a tashe shi a tambaye shi zai baka labari zai hada maka su akan yanda ya san su da kyau kenan wa law ma fil bar Allah ya sa abin da ke cikin sarari alkifar dazuzzuka irin wanda suke a dajizuka ne wal bahar hakan nan shi ya san abin da ke cikin kogi alqura ana ko ana nin alqariyu allati alal anhar wanda suke akan koramu wama tasqutu min waraqatin wani ganye bai taba sabka bai taba faduwa ba illa ya'lamuha fati sai Allah ya san wannan da wannan ganyen da ya fadi wala habatin fi zulumati dardi hakan nan wata kwaya wata kwaya ta wani cikin wata shuka ba taba faduwa ba a cikin duhai na ƙasa wala ratabin haka nan wani abu danye wala yarsin ko busashe bai taba faduwa ba illa fi kitabin mubin face sai yana a cikin littafi wanda yake mabayyani huwa Allahul mahfuz shine Allah kudura wanda ake mai Allahul mahfuz wa huwa allazi yatawaffakum bil
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرهتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تأملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرئون
وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جراتم من النهر ثم يبعثكم فيه لقد أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون هو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى مولانا وهو الذي يتوفاكم بالليل Allah shine ke karban rayukan ku da dare daga widu arwaha kuma inda nom yana karban rayukan ku yayin barci ku yalan majiratun kuma ya san abin da kasabtun kuka aikata bin nahari da rana thumma yab'athukum fi sannan ya tayar da kufi a cikin sa ma'ana fi nahari a cikin yinin nan da ranar birar da arwahikum da mai yadda rayukanku kun kwanta da dare gari na waye ya maido muku rayukanku da za a ajalin musamman dan ya karasar da ajali wanda yake abin ambato huwa ajalul hayati shine ajali na rayuwa a dan kowanne ne karasar da lokacin da aka ce zai kaiwa thumma ilayhi marji'ukum sannan makomaku ta tabbata zuwa gare shi ne kuma yana zai kuma ma kuntum ta'malun sannan ya baku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa fayujazikum sannan ya saka muku da wannan ayyuka da su wannan ayyukan da kuka aikata wa huwa al-qahiru Allah shine mai rinjaye musta'aliyan madaukaki fawqa ibadi birbishin bayinsa qahiruhum shi mai rinjaye su ne wa yursilu alaikum hafaza Allah shi ke aiko muku da mala'iku mala'ikatun tusi amalakum mala'iku wanda suke kididdige ayyukanku hatta iza jaa ahadakum al-mautu har in ɗayan ku mutuwa ta zo masa asbabu ana nin dalilan mutuwa in suka zo to fatur suna manzannin mu sai su karbaransa ta tawfahul malaika sai malaiku su ci su karbaransa alamu almuwakkaluna bi qabdil arwahi wanda aka wakilta su da karbar rayuka wa hum la yufarridun su ba sa yin sakaki la yuqassiruna fi ma yu'maruna bihi ba su takaitawa cikin abin da aka musu umarni da shi Allah tabaraka wataala khalaqal khalqa bila wasitati Allah tabaraka wataala ya halitta halitta ba tare da mai shiga tsakani ba shi da kanshi ya halitta su wal khalqu ittakhazu wasa'ida su ko halittu sai suka rike masu shiga tsakani bainahum wa bainallahi tabaraka wataala tsakanin su da tsakanin Allah tabaraka wataala fashazahum ala zalika sai Allah ya saka musu akan wannan fawakkala malakan ya tubutu arwahu sai ya wakilta wani malaika da zai rika karɓar rayukansu huwa kama khalaqahum awwalan bila wasitatin shi Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala wanda ya halicce dan da ya halicce su da farko ba tare da wani ya shiga tsakani ba kana qadiran ala an yatawaffahu bi nafsihi ya kasance mai iko ne amsa ya cika musu ma'ana ya karɓi rayukansu da kansa bila wasitatin ba tare da mai shiga tsakani ba walakin sai dai lamma takazul wasaida da suka rike masu shiga tsakani wa hata jabu biha suka wa hata jabu suka shamukantu da su jazahu ala zalika Allah sai saka musu akan wannan fattakhadha wasitatan inda mautihim sai da shi rike mai shiga tsakani yayin mutuwa su wa min ibadihi al-mukramina wa min ibadillahi al-mukramina akwai daga cikin bayin Allah waɗanda suke ababen girmamawa ja'alana Allahu wa iyyakum minhum Allah ya sanya mu a cikin su da ku man yatawallahu qabda ruhahu akwai cikin wanda Allah ke girma wanda Allah da kansa ke karban rayukan su bila wasitati mul malaki ba tare da shiga tsakani ta malaika ba takriman lahu saboda girmamawa gare shi wannan bawan saboda girma ko Allah da kansa ma zai karbar sa al-insanu ajaluhu maktub shi mutum ajalin shi rubuce yake wa malakul mauti huwa al muwakkalu ala qabdi arwahil bashar shi ko malaika mutuwa shine abin wakiltawa amsa karban rayukan mutane da'iman ad-diwanu allazi fi asma'ul bashari bayna yadayhi har kullun littahin wanda ke akwai sunayen mutane yana gaba gare shi yanzu ila ismi kulli ahadin yana duba zuwa sunan kowane mutum daya fa iza marida shakhs in mutum ya rashin lafiya nazar ila ila sunhi sai ya duba zuwa sunan shi wa kadi gafarra sai ga sunan nan yayi kura wa idan maha in ya shahi tamamin baki da alima annahu anna ajaluhu qada to ya san da ajalin shi ya kare wa idan maha in ya shahi sunan ya shahi wa baqiya mahallu katibihi bayadan mahallin wurin da ya shahi wurin da aka rubuta nan aka rubuta shi yayi sauran wani fari yaga fari ne ya koma fari alima anna hadha allazin qada ajruhu mu'minun to ya san da cewa wannan wanda ran shi kare mu'mini ne fa ya amuru malakan bi yaminihi shi malaika mutuwa sai umarci wani malaika wanda yake a damansa an ya kabi da ruha fulanin ya ce yaje karbi rai na wane wali yarfuqu bihi amman ya sauƙaƙa masa fa huwa mu'minun domin shi mu'mini ne wa idan mahalli su in sunan nan nan mutumin nan in ya shahe wasa kadal warakatu wannan ganye shi ma ya fadi na sunan shi kullu nafsin laha warakatun kowace rai tana da wato wata wani ganye wanda ke a jikin shi aka rubuta sunan sunan sunan shi mutum min siratul muntaha a cikin a jikin magariyar takewa wanda ake mata magariyar takewa da sanin take burbushin sama ta bakwai wai zal mahallismu in sunan ya shahi wa baqiya aswada a sai wani sai sai ya wanzu yana baki wani baki ya wanzu akan wannan wurin alima annal ladzin qada ajruhu kafirun to ya san da wanda ruwan shi ya kare kin nan kafiri ne billahi da Allah ya san kafirin Allah ne wa ya amuru fa ya amuru malakan bi shimali sai malaikan mutuwa ya umarci wani malaika a hago bikin sa ya khuzu ruha hadal kafir bi unuf yaje yace yaje karbo ran wannan kafirin da karfi ba sassauci jalasan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya taba zamnawa famarra bihi malakul maut sai malaika mutuwa ya shude gare shi qala lahu sai ce masa inna allaha amarani bi qabdi ruhi fulani Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ni da karbar ran wani qala wa nabi sallallahu alaihi wasallam urfuku bihi fa huwa mu'min sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ka sauƙaƙa masa domin shi mu'mini ne qala lahu ibn nafsan fa inni arfuku bihi sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ranka yi dadi ni mai tausasa masa nake haza ma'ana qauluhu wannan shine fa'alan ma'ana fadan Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wan naji'ati gharqan wan nashitati nashta wato Allah yana rantsuwa da mala'iku masu fisgar ran kafare da karfi da kuma wa mala'iku wanda suko masu zare ran mu'minai a cikin sauki sune wan nashitati nashta malakul mauti lahu kala shi mala'ikan mutuwa yana da wakilai alaqabdul arwahi afsa karbar rayuka wallahu tabaraka taala haqiqatan huwa alqabidu lil arwahi amma Allah tabaraka taala haqiqa shine mai karbar rayuka falihaza qala saboda wannan ne yace qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum qul ka fada musu mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta da ku shine ke karbar rayukan ku wa qala ta wa qala huna nan wurin sai yace tawaffatu rusuluna tawaffatu rusuluna manzanninmu za su karɓar ransa wa wa maratan ukhra a wani karo kuma sai aji Allah tabaraka wataala yana cewa Allahu ya tawalla ya tawaffa nafsa hina mutiya Allah shine ke karɓar rai yayin mutuwarta alqadidu haqiqatan wallah mai karɓar rai a haƙiƙa shine Allah tabaraka wataala wa yukilul malika malaka amma yana wakilta mala'ika almalaku idza umira bi qabdi ruhi abdin mala'ika aka umarce shi da ya karɓi ran wani bawa ya kabiduha yana karɓanta ne wa abdul lam yu'mar bi qabdi ruhihi amma bawan da ba a umarce shi da ya karbi ransa ba huwa ajizun an ta'arrud lahu shi mai kasawa yake daga ya bujiro masa wal abdu shi bawa wakkala Allah tabaraka wa ta'ala alaihi mala'ikatan duk bawa inda yake Allah ya wakilta wa su mala'iku ya harsunahu da suke gadin shi wahidun an yaminihi ɗaya yana a damansa wa wahidun an shimalihi ɗaya yana a gubkinsa wa wahidun bayna yadayhi ɗaya yana gaba gare sa wa wahidun khalfahu ɗaya yana bayan shi wal hafizani allazani yaktubani kullama qaddama min amalin salihin aw shay'in kuma wal hafizani yana da masu tsaron tsaron shi kuma wanda suke rubuta duk abin da ya gabatar na daga aiki na gari ko ko mumuna wa man wa min wa man wa min galabati rahmatihi ومن غلبة رحمته رقيب على يمين الإنسان وعتيد على يساره yana daga rinjayar rahaman Allah tabaraka taala ya ajiye wani mala'ika mai suna raqibu shine ake shine ke a daman mutum wa atidun da kuma suna atidu shine ke a hagun kin mutum wa raqibu huwa al-amiru ala atid shi raqibun nan wanda yake a dama shine ke sarki shine jagora akan wanda yake a hagu idza amila hasanatan in mutum ya aikata aiki na gari a mara bikata biha ashara marratin sai shi sai wanda ke jagoran sai umarni da a rubuta ta so goma halillin ka ta so goma au akasara ko fiye da haka ma ila sabimiya har ya zuwa linki 700 wa idza amila sayi'atan in ko mutum ya aikata mummunan aiki la yuktabu la yaktubu atidun illa idza amarahu raqibun shi atidun wanda yake rubuta mummunan aikin na a hannun hagun baya rubutawa sai in raqibu ya umarce shi ya ce ya rubuta yaqulu ah ina amar raqibu yaqulu amhilu sita sa'ati shi raqibu sai ta dan saurara me dan saurara me har awa shidda idza taba in ya tuba aw istaghfara koko ya nemi gafara aw amila khairan koko ya aikata wani alheri fala taktub shikenan ka rubuta wannan mummuna aikin da aikata fa idza mada sita sa'atin in awanni guda shida suka zo suka shuɗe walam yastaghfir al-abd ba wannan da aikata mummuna aiki bai nemi gafara ba walam ya'mal khairan bai aikata wani alheri ba qala lahu uktubha marratan wahidatan sai ce mai to rubuta ta rubuta mummuna aiki amma guda ɗaya tak ba ba alinka shi to goma ya kula rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutunta Allah tabbata a gare shi yana cewa wailul liman ghalabat ahaduhu a asharahu kaiton azaba ya kaiton azaba ya tabbata ga wanda ɗaiɗaikun ayyukan shi suka rinjayi gomomin ayyukan shi ɗaiɗaiku wannan in kai mummunan aiki in ma za a rubuta wan bayan awa shida ba kai istighfari ba kai aiki na gari ba in za a rubuta ma shi ɗaya za a rubuta wa to wai mutum wanda duk da wannan ramin in za ka aikata in ka aikata kyakkyawa kuma sai an linka sau goma wai a ce wannan ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har su zo su rinjayi wannan gona ke linka goma goma kai lallai kai ta azaba ya tabbata ga wannan mutum Allah sanatu bi ashri amsalha kyakkyawan aiki ana lullunka shi so goma ne da ashri amsalha da kwatan kwacin shi guda goma wasayyatu la tuktabu illa sayyatun wahida ita ko mummuna ba a rubuta ta sai mummuna aiki guda ɗaya tak wa in istaghfara fi muddati sa'ati sa'ati la tuktab in mutum ma yayi istighfari a cikin tsawon awoyi guda shida ba a ma rubuta ta fa man ghafala hatta sarat hadhihi al-ahad akthar min hadhihi al-asharat kaga duk wanda ya rafkana har sai da waɗannan ɗaiɗaiɗai ɗin suka zama su ne mafi yawa da waɗannan gomomin fa huwa ghafilun wallahi wallahu muwaffiq wannan kasan shine rafkanan ne Allah shine mai datarwa Allah ya datar da mu summa rudu ila lahi mawlahum alhaq
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ثم أنتم تشركون
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له لكم وهو أسر الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدون تضروا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كلمة ثم أنتم تشركون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق sannan a mayar da su zuwa Allah Ubangijinsu wanda yake shine gaskiya malikum malikum malikumul haq wato mamallakin su na gaskiya as-sabitul adl matabbaci mai adalci lijazim dan ya musu sakaya ala lahul hukum ala ku surara ku ji al-hukum dukan hukumci nashi ne al-qada'un nafiz hukumci mai zartarwa fi ma cikin su wa huwa asrul hasibin shine mafi saurin masu hisabi shine mafi saurin masu yin hisabi masu lissafi duka yuhasibul khalqa yana yi wa halitta baki dan hisabi kullum baki ɗayan su fi qadri nisfi nahari a cikin kwatan kwacen rabin yini min ayamin duniya da daga cikin kwanukan duniya da hadisin bizarika saboda hadisin da ya zo da wannan su'ila sayyiduna aliyin kaifa yuhasibullahu da khalqa fi nisfi nahari an tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu aka ce wai to ta yaya yi ta yaya Allah zai yi wa halitta baki ɗaya a hisabi a cikin rabin yini irin kan masu mamaki wanda yake ce aka ce rabin yini zai ta kai ce ni da wancan ma sai a haska wutura ya ganin ki shi ma tashi ma ce wani aka fara sai a haska wutura ya san kai dare to haka aka ka tambaye sai na ali wai a kane Allah zai yi wannan hisabi duk ba halitta baki ɗaya musu halitta ba mutane kaɗai ba har dabbobi za musu hisabi cikin rabin yini kala kaifa yughazihim fi nisfi nahar yace to yaya Allah ke ciyar da su a cikin rabin rabin yi kamun na ka tashi da saye kamun rabin yi ko kowa sai ka rasa ko mutane sun tashi da yunwa kamun zuwa rana sai kake ga mutane duk kowa koshi to wake ciyar da su yugazihim kullan wala yujizu zalika Allah shi ke ciyar da su baki ɗayan su ba wannan ba a wannan bai gajiyar da shi kullahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da musu ya kai annabin rahama man yunjikum min zulumatil barri wal bahri wane ne ke tsiratar da ku a cikin duhon sarari da kogi a tudu da kogi duka wa ke tsiratar da ku ahwalu na fi asfarikum kenan min ahwali na kenan daga abubuwan da suke ababen tsoro a cikin balaguran ku in kun tayi wa ke tsiratar da ku asfarikum hina tad'unahu tadarruan a wuya lokacin da kuke kiransa kuke kuke bauta masa lokacin alaniyatan a hili wa khufiyatan da kuma a boye sirran a boye ta kuluna kuna cewa la in an jetana in har ka tsiratar da mu la in an jana Allah in Allah ya tsiratar da mu min hazihi zulumati daga wayannan dufan wa shada'id da tsananta tsanance la nakunanna min shakirina mu wallahi za mu kasance cikin masu godiya almu'minina masu bada gaskiya da shi kulillahu yunjiku minha ka fada musu ka ce Allah ka faɗi gare su ka ce Allah shi ne ke tsiratar da ku daga gare su daga wannan tsananci tsanantar da wannan duhun wa min kulli karfi Allah shi ne ma ke tsiratar da ku daga duk wani bakin ciki ghammin siwaha wani bakin ciki wanda ke koma bayan wannan ba ma wannan kaɗai ba tun ma an shiri kuna sannan ku ko wayi gari kuna masu haɗa bauta bihi da shi kuna bauta ma wansu wani asu tare da shi Allah tabaraka ta'ala alhamdulillah nan zan sake nan kullu kadir wa da'i masarikum اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين